الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب فضل الجهاد أليس كذلك؟ باب لك بيان فللا جهاد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله الله لا مجي ما wanda ya fita gidan shi ba abin da ya fitar da shi sai dai yakin tada addinin Allah wa tasdiqun wa tasdiqun bi kalimatihi da kuma gaskata kalmomin Allah an yudkhilahu aljannata Allah ya lamunce masa zai shigar da shi aljanna aw yarudduhu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko ya dawo da shi gida ma'ama nala min ajirin au ganima tare da abin da ya samu na lada ko kuwa riban yaki babu ayyul jihadi afdalu babin da ke bayanin wani jihadi ne ya fi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك ابن مغول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قيل يا رسول الله an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ce ya manzon Allah ayyul jihadi afdalu wani yaki ne yafi kala man ukhira jawaduhu wa uhriqa damuhu mutun da ya fita da abrahamansa suka je yaki aka kashe shi aka kashe dabbar babu ayyul a'mali afdalu wani aiki ne ya fi lada wajen Allah maɗaukakin sarki قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أنت ما يمزو الله صلى الله عليه وسلم وأنا أيكي نتشين أيك أي في الأدع قال إيمان بالله ورسوله imanin billahi wa rasulihi yin imani da Allah madaukakin sarki kuma kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala qila thumma madha aka ce kuma sa'annan kuma me qala thumma al-jihad fi sabilillah sa'annan yakin ta da addinin Allah qila thumma madha aka ce sai kuma me qala thumma hajjun mabrurun sai aikin da Allah ya karba ya isa kayya a kai babu man qatala fi sabilillahi fuwaq fuwaq naqatin wanda yakin ta da addinin Allah ko da gwargwadon daidan yadda za a tatsi nono in mutum ya zo zai tatsi nonon dabba ko rakuma ko menene da menene ya tatsa ya tatsa in nonon ya kare sai kuma ya jira har nono kuma ya sake taruwa a cikin asar na ya sake matsawa abin shi ne ake nufi da fawakan haka fawakan haka ne ba fawaka ba fawak قال أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن مالك ابن يخامر يخامر بفتح الياء إيه؟
طيب
عن مالك ابن يخامر عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنه in kai yaki fi da biyu za yakin ta da addinin Allah ko da gurgurdon irin fuwa kazakacin ne aljanna ta waje ba a gare shi wa huwa qadru ma yadirru halbuha halabuha liman halabaha an fahimta babu babu babu afdalun nasi wanda yafi kowa cikin mutane shine wa qala rajulun mumsikun bi ra'si farasihi fi sabilillah mutum da yake rike da kan dokinsa ko motarsa ko wani abin da yake tafiya da shi yakin ta da addinin Allah ko musulunta da maguzawa ba abin da yake jira sai a ce ga yaki nan ko ko za a je musulunta da maguzawa a can قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس مزال الله يفتو مسسنا زوني فقال سيتي ألا أخبركم بخير الناس منزلة فزما كل بارن وين في كوا درجة با وجن الله قلنا بلى سيبك منا سن حقك ومسني قال سيتي رجل ممسك برأس فرسه أو قال فرسه fi sabilillahi hatta ya muta aw yuqtala wanda ke zaune da shirin zuwa yakin ta da addinin Allah ya je yaki hai a kashe shi ko ya mutu hatta ya muta aw yuqtal ma huwa alfarq bayna almaut wal qatl hal huma sawa'un aw fi farq akwai bambanci tsakanin mutuwa da kisa ko to mecece mutuwa kisa kuma fa eh abinda ake ce ma wannan gangan jiki baya rayuwa rai baya rayuwa sai cikin gangan jiki mai lafiya in aka ce mutuwa da an kashe wannan abin sai kwannan ya fita ya mutu ko ya mutu kenan in kuma aka fasa kwan sai shi da kansa ya mutu fitilar ta mutu to kashe baya hasken baya zama sai jiki lafiyayye in aka fasa kwan shi ya mutu in ba fasa kwan ba aka kashe to ya mutu shine bambanci tsakanin mutuwa da kisa قال فأخبركم بالذي يليه yace in faɗa muku wanda ke bin wannan fa kulna na'am ya rasulullah sai muka ce eh muna so qala imru'un mu'tazilun fi sha'bin yuqimu as-salata wa yu'ti az-zakata ko dai wanda ya dauki dabban sa ko motar sa ko dab abar hawar sa ko rakumin sa ko dokin sa ko menene yaji yakin atada addinin Allah dama jira yake ko ko a'a ya ɗabi iyalarsa ko ya ɗabi ya je ko mai kama wuri yana zaune baya cuɗanya da mutane balle ya shiga cikin menene wannan ya ce wannan ya ce a yi laifi ko a yi masa laifi imru'un mu'tazilun fi shi'bin yuqimu salata wa yu'ti zakata wa ya'tazilu shururan nas ya nesaci sharrukan mutane qala fa ukhbirukum bi sharri nasi manzilatan to in ba ku labari wane ne kuma fi kowa sharri fa qulna na'am ya rasulullah ala allazi yus'alu billahi al'azim wa la yu'ti bihi wanda za ta mai shi dan Allah babu ya ce ba za a bayar ba babu idan ce man su ila lillahi in aka roki saboda Allah shi ka bayar amma in bai fi karfinka ba ko in ya fi karfinka kuma to ya za ka yi la yi kallifin lahu nafsan illa wasu kaunin ma'arufin wa maghfiratun khairun min sadakatin yatba'uha azab wannan wanda ya san magana mai daɗi kenan almajiri ba magana mai daɗi da za ka yi mishi sai ka bashi abin da yake ka bashi tuwo ko ka bashi abinci ko ka bashi ko me za ka faɗa ma almajiri ya ji daɗin shi ɗan yunwa ta koro shi eh ka gani ko to kuma suna da yawa ka ba ɗaya goma su zo ka ba goma ashirin su zo to kuma suna cewa don Allah kai kuma ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusa tare da cewa wannan almajirci da ake gani ko bara ne ba ba shi cikin addinin musulunci har rayuwar bahaushe ma da babu wannan sadaka almajirci da ake yi bature ne zai tsara yadda aka shiga cikin wannan eh tsari ne na bature eh da kowa noma ake yi duk hakimi kowa ne yana noma sai a tattara zakkar shi ake kai ma manyan malaman da suke zama suna koya wa mutane karatu su ba suna noma ba wanda zai je bara suna ci suna almajiran to da bature ya zo sai janye abin da ake basu shi aka koma da shi ana biyan albashi ana biyan wanda suka yi boko albashi shi mutane suka zama cikin talauci almajiran kuma ba za su je ba yadda za su iya to shine ya fitar da su suke zuwa suna roƙo suna bara to ya fara hankali a hankali to yanzu ya zama duk wanda ya ce zai hana wannan ya samu aiki za a iya hanawa a gyara ba a tashi gyara ba don a tashi gyara za a iya gyara ko za a iya ko ba za a iya ba duk zafin kai da shakeji akwai 'yan kabu-kabu masu kabu-kabu an manta da aka ce an hana fa ina suke karfin mulki karfin ikon mulki to amma masu rike da madafan ikon yanzu ba matsalan addini ke gabansu ba mulkin da tara duniya shine abin da ke gabansu su suka jawo makansu wahala a cikin rayuwa wahala da tafi karfi su har zuwa karshen rayuwarsu an fahimta dama farko ai ba jihadi aka yi ba su shewa usmanu dan fodiyo da kannesa da ya'ansa in an zo majalisa aka zauna me ake yi za a yi karatu za a kula da bukatun talakawa da shi ne haka ya tashi a hankali a hankali a hankali to sai zai zama duk fadar da za a zauna yanzu mai ake nunawa babbar riga babbar mota kudi business abinda ake yi ke abinda yake bukaci ne wannan tarka an kwace mishi gida wannan an kwace mishi gona ba shi da karfi to sarki shine karfinsa sai je ya fada ya ce kaza kaza talakan mu ne shi a sai a yi sai a dawo masa da shi ina za shi ya faɗa shi ifarin sarki ɗin ya tashi ina za shi ne zai je mashi kotu shi ne zai je mashi waje kaza shi ne zai je mashi waje kaza to inda shi ma sarkin za shi shi aka zo kuma aka haɗa su ba haka bane ba wannan na shakkan wannan wannan na shakkan wannan to sai talakawa suka shiga wahala amma in ba ka ba yadda za a yi talaka ana ga sarki talaka ina ma sarki talakawa nan to ina ma na talakawa ka kana kwana a koshe su suna kwana yunwa kana cikin aminci da ƴaƴanka su suna cikin wahala kana cikin kaza kaza to ai wannan cewa ma talakawa na ne ai ba shi da daɗi ba ba shi da ma'ana ba haka bane ba babu fi fadli maqamur rajuli fi sabilillahi مقام أو مقام مقام ما هو الفرق بين المقام والمقام da sati biyu ko uku mun yi wannan magana ba a sati ba biyu ba ko uku mun yi wannan magana ban banci tsakanin makam da mukam ko? eh? makama ibrahima wai mai kenan inda ya tsaya mukamu kuma fa inda mutum yake zaune قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن هشام عن الحسن عن إمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقام الرجل وانت مقام والنفا وانا مقامكو fi saffi fi sabilillahi tsayuwar shi a cikin sahun tada addinin Allah afdalu min ibadati rajuli 60 sana 60 sana ko wannan hadisin da ake kawo falala da yawa dinnan sai ka fihi fi isnalihi illa tani zafa abdullahi kaza kaza kaza kaza babun fi fadli al-ghubar fi sabilillahi babin da yazo bayanin kura a cikin yakin tada addinin Allah ko a kafa ko a jiki ko a menene da menene قال أخبرنا القاسم ابن كثير قال سمعت عبد الرحمن ابن شريح يحدث عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب ابن مسلمة مالك ابن عبد الله شيء شيء وجن حبيب بن مسلمة أو حبيب مر على مالك كو أكسر هكا وهو يقود فرسا وهو يمشي ya kama dokinsa yana ja kuma yana tafiya faƙala ala tarkabu hamalaka Allah ba za ka hau ba faƙala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man igbarrat qadabahu fi sabilillahi harramahu Allah ala nar duk wanda kafafunsa guda biyu suka yi kura saboda yakin da addinin Allah Allah zai haramta wuta ta ci shi isa nake tafiya da kafafuna don kafafuna su dau kura باب الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل zuwa yakin tana addinin Allah da sammako da safe ne ko yamma ko wani lokaci قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها shine yafi abin da ke cikin duniya da abin da ke cikinta babu man sama yawman fi sabilillahi azza wa jalla to abin da yasa mala ya kawo wannan babi a cikin wannan hadisi a cikin wannan babi sai kowa ya tunane kowa ya bada gudunmuwar fahimtar sa ko ana maganar jihadi ko man sama yawman fi sabilillahi azza wa jalla قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله دون أزمي سبول الله سبول الله سبول الله وجه الله إلا بعد الله بين, بين وجه bai da nari saba'i da kharifan sai Allah ya nesa ta tsakanin shi da wuta shekara saba'in ma munasaba da hadal hadis fi hada fi hada al-abwab kitab al-jihad eh fi sabilillah jihad an-nafs ma huwa jihad an-nafs ayna jihad an-nafs huna ana kitabul jihad sai malaika wa hadisin wanda an ce wanda ya jihadi wanda ya kura wanda ya kaza sai ce wanda ya azumi eh eh ya sumu yawman eh معناه يشتركان في في سبيل الله haka ne an mika wuya ko da ja a inda akwai magana a tattauna ko a tafi babun fillazi ya saru fi sabilillahi harisan babin da yazo dan wanda yake hada kanshi bacci dan yana gadi yana tsaron masu yakin ta da addinin Allah قال أخبرنا القاسم ابن كثير قال سمعت عبد الرحمن ابن شريح يحدث عن أبي عن أبي الصياح أو صباح محمد ابن شبير عن أبي علي الحمداني عن أبي ريحان أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في غزوة يرى ترى منظور الله صلى الله عليه وسلم أتكون ونياكي فسمعه ذات ليلة وهو يقول سيجي منظور الله رفضا وندري حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله yace ai duk idan da ya kuka ya fitar da hawaye saboda ta tsaron Allah ko kuwa a'a duk idan da yake bacci saboda ya gadin masu yaki tada addinin Allah duk wuta ta haramta gare su qala wa qala thalitha fa nasituha yace ya kawo kalma ta uku ni na manta qala abu shuraihin sami'tu man yaqulu zak yace aini naji wanda ya faɗi wannan kalma ta uku din mecece yace hurrimatin naru ala ainin bazzat an maharimillah bazzat an maharimillah aw ainin fuqiat fi sabilillah azza wa jalla ko idon da aka cire ta a cikin yakin ta da addinin Allah aka cire masa ido to ya kawo shakka yace au wace kalma wacce ce tafi dacewa da wannan babi hurmatin naru ala ainin babbat an maharimin lahi au ainin fuqi'at fi sabilillahi azza wa jalla fuqi'at fi sabilillah to saboda an ce an cire masa ido ko to shine ake ganin wannan yafi tsanani cikin mas'ala ko to amma gaddat din ai ba karamar mas'ala ba ce ba fa ransa idanu din wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim al idrak wal wujdan wan nuzur ba guda uku bane ba al idrak ka ganta wal wujdan ka ji dadin kyanta suka ce akwai alaka mai ƙarfi tsakanin gani ɗin da jin daɗi ɗin da haurawa aje a yi abin da ba shi da kyau ɗin to me yake faruwa aka ce duk abin da gani ya maka kyau ba ka da laifi amma in ka ɗora hannu sha ce ka ɗora hannu kan haƙƙi wani amma mace aka ce tun daga nesa wa kullum mu'mina yaghuddu min absarihim me yasa aka ce ai in ya gani al idraku kenan walwujdan zai ji daɗi a cikin zuciyarsa wannan da gani wujdan ɗin da abin da ɗin idrak da wujdan ɗin suna da ƙarfin alaka ba sa rabuwa yana da wahala su rabu su kuma in sun hadu to shi an zarce ta uku ɗin amaliyatu al'amaliyar nuzu'iyya to me wanda yake wanda ya gani wani wani jihadi yayi sai aka ce ai in ya ganta ta yi mishi kyau a cikin zuciyarsa ya ji daɗi yana da wahala ya haƙura da na uku ɗin yana tsaye tsakanin ɗayan abu biyu ne ko ya saki zuciyarsa ya je ya saba Allah ya halaka ya halakar ko ko a'a ya ji tsoron Allah ya ce ba zai yi ba to zai samu damuwa a cikin ranci yana cikin wahala yana jihadin nafs yana kokowa da zuciyar shi da ranshi to shi ne yake wahal da kowa yau ka fita ka je da suna jin sauki ba su da yawa yanzu in ka fita kafin ka je aiki ka dawo guda nawa za ka hadu da su kuma duk inda kake baka isa ka ce ka ga wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai tashi shiga gida yaje matarsa tana nan tana aiki sana'a mata na zaune da suka manzo Allah ya zo shi suka tashi sai manzo Allah ya dawo yace to haka yake faruwa in duk wanda ya ga mace za ta dauke mishi hankali sai ya tashi ya shiga gida abinda take tare da shi matarsa ma na tare da shi saboda in mace ta kama hanya tana zuwa sai shi ɗaya zai rufa mata kyau ya saka mata kyau kana ganin kamar ta fi matar ka kyau shine amaliya saura mataki na karshe kenan shine amaliyar nuzu'iyya ko ka bi san zuciya ka je ka yi abin da za ka yi ka halaka ka halakar ko kuka ce a'a za ka yaki zuciyarka to zuciyarka za ta yi ta faɗa da kai za ka yi ta faɗa da zuciyarka jini na jikinka jijiya na jikinka kana tashin hankali wannan tashin hankalin kana wucewa minti biyar kuma ga wata kana wucewa minti uku ga wata haka za ka je ka dawo sai ka shigo gida cikin fushi da bace rai da tashin hankali to wannan yau da gobe yau da gobe yana tashi yana tasiri cikin jikin mutum fa eh yaki sosai zaka yaki ba ba ba da wasa ba an fahimta قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال أنبانا بن دراوردي عن صالح بن محمد ابن زائدة قال سمعت عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي رحم الله حارس الحرس الله يجيك مي قاد ماسو قاد قال عبد الله وعمر بن عبد العزيز لم يلق عقبة ابن عامر باب في فضل النفقة في سبيل الله عز وجل باب يزور بيان فللا لكي تكون تشيروا أتشين ياكن تاد الدين الله yakin tada addinin Allah asalinsu shine a je jihadi a yaki kafirai da menene jahilul munafiki kufar wal munafiki da ba haka bane ba to yanzu wannan abubuwan sun yi baya to shikenan babu jihadin da za a yi ma addini akwai jihadin da za a yi ma addini zuwa musulunta da maguzawa gina musu masallatai da makarantu da kulawa da su da gina musu rijiyar mursasai suna samun ruwa da duk da malaman da za su je suna musu sallah suna suna karantar da su ka dauki nauyi kana biyan albashi sati za aka biya kudin mai ka ba da motar ka aje duk wa'annan suna cikin yakin ta da addinin Allah ba ka bane ba wancan duk jihadi aka ce amma wannan aka ce annafaka eh قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة وانا متي يزود تابوة سراك منسى أنسى مترقبة فقال هذه في سبيل الله جاشنا باير سبول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مختومة yake ranar lahira Allah zai baka sabu umi'a ɗari bakwai kowace kowace kowane rakumi kowace akwai ragama a bakinta kuma rayuwa ce falala ce daga Allah maraukin sarki wanda ya samu wannan daraja kusan ya fi kowa shi ne sayyidina Usman ba haka bane ba za a je yakin mota ne yaki mai wahala ga nesa ga wahala yace ya bada rakunma kaza ya bada kuɗi kaza a je account a ɗebo kaza a je duk aka bayar manzon Allah ya ji daɗi yace ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm to waɗanda ke neman kuɗi da manufa kenan amma eh in kana neman kuɗi da manufa to shikenan yadda al'amarin ka zai kasance kenan saboda kana da ƙarfin imani mustahili ba zai taba yiwa Allah ce in ka bayar zan baka kuma ka bayar Allah ya ki baka ba mustahili Allah ce wanda ya Allah ya ciyar Allah zai kara ba dukiyarsa arziki shi ta zai ce ba an ka ciyar ai zai kare wannan raunin imani ke kawo wannan to kana neman dukiya kana neman kudi ba da manufa ba kana neman mulki ba da manufa ba yayi ne ake ana neman kudi ne don a tara kai ma kana neman don a tara ka shiga talauci kenan har abada duk abin da ka tara ba zai fishe ka cikin talauci ba haka mulki haka kuɗi an fahimta amma inda manufa ake nema me yasa nake neman kuɗi don kaza kaza kaza kaza da kare kaza kaza kaza da lokaci lokacin bukata ya kai sai ka dauka an fahimta babu ba man anfaka zawjaini min malihi fi sabilillahi azza wa jalla wanda ya ciyar a cikin dukiyarsa abubuwa guda biyu zinariya da azurfa ko baiwa da bawa ko kaza da kaza guda biyu qala akhbarana usman ibn umara qala anbana hisham an al-hasan an sa'sa'at bin muawiya qala laqitu aba dharr wa huwa yasuqu jamalan lahu na hadu da abu dharr yana jan rakuminsa yana koran rakuminsa aw yakuduhu ko yana ja fi unqihi qirbatun akwai salka a huskar a wuyar dabban fa qultu ya aba zarr malak yace ya abu zarr ya ina labarinka qala li amali aiki na nawa ne fa qultu malak qala li amali qultu haddithni hadithan samitahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai min wani hadisi mana da ka jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai ya ce samitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min muslimin duk musulmin da anfaka zawjaini min malin ya ciyar da kala biyu na dukiya ko zinariya ko azurfa ko namiji da mace ko ko ya bada wannan ya bada wannan fi sabilillahi in labtadaratu hajabatul janna yana bayarwa masu gadi masu kula da aljanna suke wa suna gaggawa kowa na gaggawa shi zai karba mana me yake nufi yana nufi zai shiga aljanna ke insha Allah qala abu muhammadin huwa dirhamaini aw amataini aw abdaini aw dabbataini dirhamaini ko dirhami biyu aw amataini ko bai ku yanga ku yangu guda biyu au abdaini ko bayi guda biyu au dabbataini ko dabbobi guda biyu babun fi fadlin rami wal amri bihi babin da yazo na bayanin falalan harbi ko wal amri bihi da kuma ai umurni musulmi su koyar harbi don manzo Allah ce ala innal quwwata ar-rami innal quwwata ar-rami ko kar a zauna haka shikenan ba wanda ya kware a cikin yaki ba wanda ya san yadda za a yi ba wanda zai menene yanzu duniya duk wanda ya fi ka karfi iya harbi harbi na fara da kibiya da baka da dutse da bindiga da komai da komai har da duk abin da ake harbowa ba yanzu daga nesa ma ake harbowa ba duk kaloli nau'o'i ne na harbi قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرصد بن عبد الله عن أخبة بن عامر أنه تلا هذه الآية شكرا تولنا آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعدوا لهم وتانا درمسوا بيتشي أبندسكي دشيبفا يتشي ما استطعتم gwargwadon abin da ku za ku iya sauran mai zai faru kuma yana hannun Allah ba lallai ne don kafiri na da kaza kaza kai mai zama kana da irin shi ana in kana da irin shi yana da kyau amma ba lallai ne sai ka kai ka mallaki irin nashi ba gwargwadon abin da ya sauwaka a gare ka da shi za ka yi saboda abin da za ka yi din Allah dan shi ke cikawa an fahimta shi ne sai ce ala innal quwwata ar-ramyu ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي إنا معنى إن القوة الرمي كارف يرى تكمي حربي ولا إيران حربي كون yanzu duk duniya da mai suke wanda ya fi wanda ya fi kwarewa wajen manya manyan abubuwa da bama bamai da mene da mene ne shi ya zama yana baka yana ma barazana kenan kana tsoron shi kenan an fahimta قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلام سلام أو سلام سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق عن أقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة يتي kibiya ɗaya ko takobi ɗaya ko abin harbi ɗaya ko tsadinsa ɗaya Allah zai sa mutum uku aljanna sanadiyan wannan abin na farko sani'uhu ya hatasibu fi sana'atihi alkhaira wanda ya kera wannan abin yana neman yana son Allah ba shi lada ya shiga ciki wal mumiddu bihi da wanda ya dauko ya mika masa je ka kai harbi shi ma saboda Allah shi ma Allah zai ba shi lada warrami bihi da wanda ya harbi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ce irmu warkabu ku harbi ku hau wala an tarmu ahabu ilay min an tarkabu ai ku harbi yafi ku hau saboda da hawa abin hawa da harbi wanne ne yafi sauri وقال كل شيء يلهو به الرجل باطل yace duk abin da zaka zai na kana wasa da shi batili ne ba shi da amfani bata lokaci ne wasa ne sai abu uku illa ramyar rajuli bi qawsihi wa ta'jibihi farasahu wa mula'abatahu ahlahu fa innahunna min al-haq abinda wasan da zaka yi zama yana da gaskiya kenan ko rami rajul bi kausihi aje ana koyon harbi wata adibahu farasahu ka dauki dokin ka je kana training din shi kana koya masa yadda za a yi tsalle abin ai kaza kaza kaza wannan wannan tabbas ni shar'a na son wannan wa mula'abatahu ahlahu ya zauna suna wasa shi da matarsa yace wannan haqqi ne fa innahunna min al-haqq kanan mai ake yanzu yaki jihadi da harbi da gudu da kaza da kaza sai aka kawo mutum ya zauna yana wasa da matan shi shi ma yana cikin abin da Allah ke so wa qala yace man taraka ramya ba'da ma alimahu duk wanda ya koyi harbi sa'annan kuma ya daina faqad kafara allazi allamahu ya butulce ma wanda ya ya koya masa باب في فضل من جرح في سبيل الله جرحا باب da yazo da bayanin wanda aka jin masa miki a cikin yakin tada addinin Allah قال اخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني عمي موسى بن يسار عن ابي هريره قال an ce mutum yana cikin abin da yake da kyau yana wasa da matan shi to ba ku saba ba yanzu in ka ce za ka fara yau fara a hankali za ka in ka ce a yi shi yadda ya kamata kuma za a fara za a shiga wani hali koke ba ka saba mata ba bata saba ba ko to sai a hankali a hankali a hankali an fahimta to abubuwan da za a ta yi kenan ana samun fahimtar juna a ciki amma sunnin da kuke rike da ita shi kana bukatar ta sai ka ce ai annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kaza duk ba yadda za a yi ka zauna lafiya don kai ma ba da gaske kake yi ba ba tsakani da Allah kake yi ba an fahimta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجره في سبيل الله عز وجل duk wanda aka yi mamiki aka ci masa ciwo a cikin yakin tada addinin Allah illa ba'athahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyama Allah zai tashe shi ranar tashin al-qiyama wa jurhuhu yadma mikin kurjin na fitar da jini ar-rihu rihul misk kanshin jinin kanshin miski ne wal launu launu dami kalar jinin kalar jini babun fiman sa'ala Allah shahada babin da ya zo na wanda ya roki Allah shahada tsakanin shi da Allah da gaskiya tun daga baka har zuci قال أخبرنا القاسم ابن كثير قال سمعت عبد الرحمن ابن شريح يحدث أنه سمع سهل بن أبي أمامة ابن سهل ابن سهل ابن سهل بن هنيف يحدث عن أبيه عن جده قال يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي تبس منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه duk wanda ya roki Allah shahada da gaskiya daga baka har zuci ballagahu Allahu manazilash shuhada'i Allah zai tsisar da shi zai kai shi manazilin shuhada'i wa in mata ala firashihi ko da a kai shafidan sai mutu Allah zai bashi wannan daraja da aka ce sadikan min kalbi ba min fammihi ba sadikan min kalbi aka ce ko ko sadikan min fammihi sayyidina umar ce ai ya ce Allah ka azurta min shahada rukuni shahada ta fi sabilillah Allah ka kashe ni a kasar annabi madina kuma ka azurta ni shahada sai aka ce ai sai da umar ya nemi abin da ba za ta bayyuwa ba ka ce ai ba wanda zai shigo cikin madina ya kashe mutum bi su ma ake yi ko ina an fahimta to da yake tsakanin shi da Allah ya koyar nema ina ya mutu ya samu shahada ko bai samu ba aka ce Allahumma rzuqni shahada wa amitni fi madinatin abibi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam babun fi fadli shahidi babin da yazo na bayanin falalan shahidi wanda ya samu shahada da kuma wane ne menene ya mecece shahada shahada asali shahada wanda ya je yakin tada addinin Allah ana cikin abin nan aka kashe shi to shi ne shahidi kenan wanda aka ce kaza kaza kaza kaza kaza aka yi magana a kansu ko la ta saban lazina kudilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna billadhi ila akhir al-aya to asalin shahada kenan to akwai kuma abubuwan da mutum yayi in yayi suka faru Allah zai ba mutum ladan shahada shahidi ba lalle ya kai wannan matsayi ba za ba shi ladan shahidi ne ɗaya suke? قال أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن القعقاء ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yajidu shahidu min alamil qatl illa kama yajidu ahad ahadukum min alamil qarsati duk wanda ya samu shahada aka kashe shi fafagen fama za duk abin da aka mishi yadda ka san ya kushi haka zaka ji da gurgurdan abin da zai jike shi kenan ya wuce da bindiga da takobi ne da duk abin da aka mishi aka ce goriyar da za ka jin an ya kushe ka haka shi ma haka gwargwado abin da zai jike babu ma ya tamanna shahidu minar raj'ati ila duniya babin da ya zo aka ce ba wanda ya taba zuwa lahira yake bukatan ina ma da a dawo da shi duniya كمن شهيدي قال أخبرنا أبو وليد الحنفي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت فتدخل الجنة فتود أنها رجعت إليكم ولها الدنيا وما فيها باب والنزي مت يجيكما الجنة كما ينا فام ينا تناني إنا ما دا يداو, يداو دنيا إلا الشهيد سيوان دي سامو شهادة فإنه يود أنه قتل كذا مرة لما رأى من الثواب shahidi ya je ga darajar da ke cikin shahada ya ce ina ma da ya sake dawo duniya a kashe shi ya sake dawo a kashe shi ya sake dawo a kashe shi babu arwahi shuhada'i rayukan shahidai kenan qala akhbarna sa'id ibn amir an shu'ba an sulaiman عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن عن أرواح الشهداء haka ce alkhaba to almajirin abdullahi da masud ne ya ce mun tambayi abdullahi walaula abdullahi lam yuhaddithna ahadun ba don wajen abdullahi da masud ba da ba za mu samu wannan irin wake ne qala ya ce arwahu shuhada'i inda allahi yawm alqiyamati fi hawasil tayrin khudrin rayukan shahidai suna cikin hawasil malakoto me sunan shi da hausa malakoto wannan abu ana cewa makoshi ana cewa malakoto ana cewa kundu ana ce duk wannan wannan abin nan na inda dabba za ci abincin zai shi na ya taso nan shi ne ake sai laha qanadilu mu'allaka bil arshi suna ta haske aka rataya su akan al arshi tasrahu fil janna tsuntsaye suna ta kai kawo a cikin aljanna haisu sha'at thumma tarji'u ta je inda ta ga dama sa'annan ta dawo ila qanadilha fayushrifu alaihim rabbuhum fayaqulu sai Allah madaukakin sarki kalle su ce alakum haja kuna da bukata ne تريدون شيئا كنا سمن أبني فيقولون لا إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى باب في صفة القتلى في سبيل الله باب دي زور بيان الصفة وتي متوا يا يني يوشيني متين زي سامو شهادة قال أخبرنا محمد ابن المبارك قال حدثنا معاوية ابن يحيى قال هو السلفي قال حدثنا صفوان بن عمرو عن أبي المثنى الأملوكي عن أتبة بن عبد عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش منظوم الله صلى الله عليه وسلم إيش القتلى ثلاثة وأن أذا كشي كشي أكني مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله إذا لقي العدو قاتل حتى قتل مؤمن da yaki da na tada addinin Allah da ran shi da dukiyarsa da komai in aka hadu da kafirai baya jin tsoro baya kuma aka kashe shi قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة ce wannan shi ne mu'mini wanda yake mumtahan fi haimatillahi ta ta'arshihi wannan matsayinsa tsakanin shi da annabawa annabci annabtan ne ta sai suke sun suna gaban shi ne da annabtan ba zai kai wannan ba tunda ba annabi bane illa bi darajatin nubuwa ko na dai kenan wa mu'minun khalata amalan salihan wa akhara sayyi'an mu'mini kuma da ya aikin kirki kuma ya aikin laifuffuka jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah yayi yaki da darransa da dukiyarsa idza laqiya al-aduwa qatala hatta yuqtal in ya hadu da abokan gaba ba zai gudu ba zai yaki har a kashe shi qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fihi masmasatu mahat zunubahu wa khatayahu zai fassara masmasa wa khataya inna as-sayfa maha'un lil khataya ay takubi na kankare laifuffuka wa udkhila fi min ayi abwabil jannati sha'a za a shigar da shi cikin kofofin aljanna inda ya ga dama wa munafiqun da munafiki kuma jahada bi nafsihi wa malihi ya yaki da kanshi da dukiyarsa fa idza laqiya adu wa qatala hatta yuqtala shi ma haka yaje yaki da kafirai har a kashe shi fa zaka fin nari ai wannan yana cikin wuta inna as-sayfa la yamhu nifaka ai takobi baya kankare nifaka saboda mai nifaka a cikin zuciya قال عبد الله يقال للثوب إذا غسل مسمس وإن أكا وين كتبا شاة مش مسمس أن سبتت شكينا باب من قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا wanda yaki saboda Allah yana mai hakuri kuma yana neman lada wajen Allah قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إيش منذ الله صلى الله عليه وسلم يتاشي صيح فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر الجهاد فلم يدع شيئا أفضل منه إلا الفرائض يا مغنى يا مغنى يا بيان فلن لك جهادي إيش باب أبن في جهادي سيدي فرلي فقام رجل فقال سيوان متي تاشي يا رسول الله أرأيت من قتل في سبيل الله وهل ذلك مكفر عنه خطاياه يا من زال الله إياك شمتين شكياك تانا دين الله زي كان كريم صليف فكسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زي من زال الله يتي نعم إيه إذا قتل إيه أما ذاك معنى شرعي إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر ko illar daina illar daina duk laifi shahada za ta kankare sai bashi in ana bin mutum bashi ya mutu sai an biya fa innahu ma'khudun bihi kama za'ama li jibril alayhi salam za a kama shi kamar yadda jibril ya faɗa min an fahimta shi yasa in ana bin ka bashi ka biya ‘ya'ya yanzu ba tausayi a zuciyarsu albarka ta yi karanci a cikinsu in ka mutu ka bar musu dukiya ko ana bin ka bashi wallahi ba za su biya ba yana cikin abubuwan da za a fara yi ko a biya ba su suka ko babu ma yi addu mina shuhada'i eh lokaci yayi ba shi fana da wahala a cikin akan mutum in aka kashe mutum ya samu shahada duk laifukan za kan kare masa amma bashi na nan sai an biya in ba biya ba kuma to to ya'ya kuma yanzu sha'anin sai na da wahala kaɗan eh kaɗan ko sai sai shi ci abinsa ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم